اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك وأن متاني وأن أكسفا تاسي سوى سين المتقين وكذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين مسؤولا ألا بمن سنة الذين يؤمنون بالغيب masu imani da abin da yake koye wa yuqimuna salata masu da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun masu bayar da zakka wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa suka imani da alqur'ani da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar mata wa ma unzila min qablika da wanda aka saukar kamun a aiko ka ya rasulullah wa bil akhirati hum yuqinun kuma sun mai da sha'anin lahira ilmul yaqin wato kamar sun gani sun tabbata babu shakka masu waɗannan irin sifofi wato wanda suka hada arkan islami an samu guda uku a nan ga imani ga sallah ga zakka muna sauraron azumi da hajji a gaba to kuma cikin na imani kuwa wanda yadda jibrilu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi amsa الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلو ومره دسين شغو أنا أولئك ما سوانا إلين سفوفي على هدى من ربهم sun tabbata akan shirya daga Ubangijinsu, wa ulaika waɗannan mutane masu waɗannan irin sifofi hunku ne almuflihuna wanda suka yi babban rabo ma'anan falahu da larabci mutumin da ya samu duk abin da yake so ya tserewa abin da yake tsoro shine muflihu abin da yake tsoro ya tsere masa abin da yake so ya same shi shine falahu wa ulaika hum muflihun wa'annan sune masu babban rabo anan dama za a koma ne a fati a rika daukowa kamar yadda ita bakaran za a komo surori su rika dauka a cikin ta da muka ce ihdinas siratal mustaqima ihdinas siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim innan sai Allah ce to in kuna so in shiryar da ku hanya madaidaiciya din ga yadda za ku yi ku zama kun yi imani da Allah wajen alislam wajen alif kun yi imani da mala'iku wajen lam kun yi imani da annabi da annabawa wajen nim kun yi imani da littattafai duk da baki ɗaya wajen zalikal kitabu la rawfi in kun yi haka to za ku zama ala hudan hudan lil muttaqin wannan alqur'ani zai shiryar da ku in kun yi imani da alqur'ani da abinda annabi ya zo da shi da abinda duk annabawa suka zo da shi kun yi sallah kun yi zakka sannan ko kun mai da sha'anin lahira kamar kun gani kun tabbata to waɗannan zan karbi addu'ar ku da kuke neman ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wanda suka zama haka to sun tabbata ala hudan min rabbihim akan shiriyan nan daga ubangijin su ulaka waɗannan hunsu ne almuslihuna wanda suka samu babbar rabo Allah ya sa mu amin إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سمعا غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم والضالين إنه سنة كافريكو سنة كافريكو عند إيرو كو ديكي غضب يأتي شهارة اليهود ضلال يأتي شهارة النصارى أما دك كافرين مغضوب عليهم يضالون وإن الذين كفروا سنكافريكما إن الذين كفروا sawa'un alaihim daidai ne gare su a an zartau ko kai musu gargadi an lam tunzirhu ko kar kai musu gargadi la yuminuna ba za su yi imani ba kafirai Allah ya kasa su kashi biyu a wurin sa yadda yake faɗa mu cikin suratul an'am ina cewa aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nasi kawai masalin fil zulumati laysa bi kharijin minha kamar yadda hamza da umaru da yadda abu jahal yake da abu lahabin hamza da umaru da abu jahalin da abu lahabin da duka ɗaya suke ba musulmi ba ne amma allah ya riga ya san hamza zai musulunta ya bar kafirci umaru zai musulunta ya bar kafirci allah kuma ya riga ya san abu jahali ba zai musulunta ya bar kafirci ba su asimu wa'il ba za su musulunta su bar kafirci ba to waɗanda Allah ya riga ya rubuta musu kafircin nan na har abada shi kadai ya san su waɗanda kuma ya rubuta musu kafirci na ɗan lokaci za su musulunta shi kadai ya san su to yanzu a nan yana magana akan waɗanda bai bai yadda su musulunta din bane shi su yake cewa sawa'un alaihim daidai ne gare su a an zartan ko kai musu gargadi an lam tunzirhu ko karka musu gargadi la yuminuna ba za su musulunta ba amma banda waɗanda Allah ya riga ya san wajen bangaren sayyidina Umar din ne da sayyidina Hamza za su za su musulunta daga ba su kan za su musulunta
وطمع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Allah ya riga ya yi yunƙi a kan zuciyoyinsu wato ya liƙe zuciyar duk abin da aka zuba dai ya shiga ciki ba zai samu ƙofar shiga ba wa ala sam'ihim kuma Allah ya riga ya yi yunƙi ya liƙe a kan kunnensu na ciki ba kunnensu na fata ba kunnen zuciya wa la'abtarin gishawatun kuma sai ga rufi a kan idonsu ba za su ga gaskiya ba walahum azabun azim azaba mai girma tana nan tana jiransu a lahira cewa sawa'un alaihim a an zartar an lam tunzirhum la yu'minuna su ne suka fara faɗi da bakin su kafirin kafirai sun ce sawa'un sawa'un alaina aw azta am lam takun min alwa'izin kar ma ka sha wahala ka ce zaka mana gargadi ko kai wa'azi ko kar kai wa'azi mu ba za mu canja matsayin mu ba in ji kafirai suka gayawa annabi hudu haka shine amsar su ga dukkan kuma kowane annabi waɗanda Allah ya bai yarda su musulunta din ba to da suka faɗi haka sai Allah ce to shi kenan na ji abin da kuka faɗa sai an je lahira ga su a bakin wuta sai Allah tambaye su asirun haza amantum la tufsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum da in annaba sun yi gargadi kan ce maganan banza ne ƙarya ne ce to ga wuta nan ita ma maganan banzan ne ko sihirin ne to ko ku yadda ko kar ku yadda ko ku so ko ku ki duk ɗaya ne za ku shiga cikinta ko in kun shiga ko ku yi haƙuri ko ku yi raki duk ɗaya ne in sun shiga sun yi ihu sun yi ihu sai su tuno abin da suka faɗa da abin da aka faɗa musu sai ce sawa'un alaina a jazi'ina am sabarna malana min mahis yanzu dai kan mun riga mun tabbata ko mu yi ta raki mu ta ihu ko mu daure mu yi shiru duk ɗaya ne Allah ba zai fidda mu daga wutan nan ba da bakin suke faɗi can Allah ya kiyaye mu Allah ya riga ya yunke bai yadda su musulunta ba
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أن مدنا أكن كافي أكن مسلمين da aka yi aya hudu duk magana su sai ta ƙare aka yi magana akan kafirai aka yi aya biyu sai magana su ta ƙare to yanzu mu shiga maganar munafukai sai mun yi aya goma sha saboda su ne suke wahal da kansu suke wahal da musulmi suke wahal da kafirai sun wahal da kansu sun rasa matsayi guda ɗaya muzabzabi na bayan zalika la ilaha ula wa la ilaha ula sun wahal da kafirai suna ce inna ma'akum inna ma nanu mustazi'un sun wahal da muminai sun ce amanna billahi wa bil yawmil akhir saboda haka ne an shiga maganar sai an sha wahala an yi aya goma sha ana yin maganar to za mu shiga maganar munafikai din shi kafiri wani mutum ne jarumi kamar mumini yake mumini shi ya ce gashi nan ya yarda da Allah ya yarda da annabi duk abin da zai faru ya faru bai koyewa kafiri kuma ce ya ki Allah din ya ki annabi din ya ki addinin annabi din duk abin da zai faru ya faru bai koyewa munafiki ko saboda tsoro sai ya je wajen musulmi ya ce shi musulmi ne don saboda ya huta da abin da musulmai suke wa wanda ba su yarda da shi ba iya je wajen kafirai ya ce shi kafiri ne saboda ya huta da abin da kafirai suke yi wa musulmi wanda wasu yadda da shi ba saboda haka ne suke wahal da mutane wa minan nasi cikin mutane man yaqulu akwai masu cewa amanna billahi wa bil yawmil akhir mun yi imani da Allah da ranar karshe wato sun dauki farkon rukunin imani na farko da na karshe duk sun hada domin an tuna billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadri to sai suka hada billahi wal yawmil akhir wato an sun shigar da dukkan arkanul imani su mu'minai ne in ji su wa bil yawmil akhir amma alhali wa ma hum bi mu'mina ƙarya suke Allah ce su ba mu'minai bane ƙarya suke yi sun dai sun faɗa mutane mu'minai ne don su huta kada ai kada jihadi ya tashi ai wajen su a kwashe matansu da ‘ya'yansu abinda suke tsoro kenan.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون يخادعون الله ويودرا سكوا الله wallazi na amur wai mumine ne suke wa yaudara suke ce amin na billahi bil yawmil akhir suna yaudaran Allah suna yaudaran mumine wallazi na amur wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa yashuruna dan dai kawai ba su sani bane ba wanda suka yaudara sai kansu ya za ka yi ka yaudari Allah wanda yake alimun bi zati sudur wanda yake ya san ciki da bai ya za a yi a yaudare shi mumine kuma in an yaudare su shi kenan uzurna anna ko bil zawahir wallahi tawalla sara'ir Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umurce mu aiki da abin da ya bayyana muka gani wanda yake boye mu barwa Allah to kaga mu'minai sun bar su da wahalar su amma ya kada illa an husa ma shuuna ba su san abin da suke yin nan ba yaudaran Allah ne da mu'minai kansu suke yaudara
fi qulubihim marad فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض abin da yake damun su akwai wani ciwo na shakka a cikin zuciyarsu fa zadahum Allahu maradan sannan kuma sai Allah ya ƙara musu ciwo akan abubuwan da suke faruwa kullum ji labari manzon Allah ya ya aika an yi jihadi an samu ƙaruwan musulunci kullum sha'anin sai bayyana yake sai ɗaukaka yake kullum zuciyarsu Allah yana ƙara musu baƙin cikin ganin nasarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunci wannan ba da labari kenan ko kuma a'a an musu muguwar addu'a ne shi mai karɓar addu'an ne ya musu muguwar addu'a yace fa zadahumullahu maradan Allah ne ƙara musu ciwo tunda annabi ne ba sa so da addininsa suke yaudaran Allah da annabi da muminai to Allah da ya ƙara musu ciwo a zuciyarsu in ji Allah walam azabu nalimun wa'annan mutane ko wata azaba mai raɗaɗi tana nan tana jiran su bima kanu yukazzibuna saboda ƙaryata manzanni da suke yi ƙaryata manzon Allah da alƙur'ani da suke yi
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون سواء منافقين إن أكثر لا تفسدوا في الأرض kada ku yi ɓanna a bayan ƙasa ƙalu sukan ce inna ma nahanu muslihun ai mu ne masu gyara a bayan ƙasa mu ba masu ɓanna ba ne in kafirai ne suka gaya musu haka suka ce yaya za ku je wajen muhammadu da mutanensa kuna taimaka musu cikin komai da komai sannan ku zo wajen mu ku ce ku namu ne muna tare da ku wannan ai bata wuri ne ya za mu gane mutanen muhammadu da wanda ba nasa ba wannan ai bata wuri ne ta ai gyaran wuri ne yanzu ba domin mu ba ina za ku ji labarin muhammadu da mutanensa ai kaga ka samo labarinsa a kawo muku ai gyara ne ko kuma in musulmi ne suka gane musu ce a mu ba kafirci ke kai mu wajensu ba ai abin da yake kai mu wajensu wani abu ne daban bai shafi addini ba bai shafi addini ba muna nan tare da ku inda muke nan muna tare da ku wato labarai muke so mu kawo muku nasu na kafirai din kamar yadda da cikin suratu suratul nisa'i kalu sukan ce inna ma nanu muslihuna to Allah ya riga ya ki mutum to sai ya suranta masa mummunan abu ya ganshi kyakkyawa kyakkyawan abu ya ganshi mummuna wato kamar yadda surat fa'i take faɗi da surar la'arafi suratul fadi tana cewa afa man zin lahu su amalihi far'u hasanan yanzu wanda aka zayyana masa mugun aikinsa ya ganshi mai kyau ko kuma surar surar suratul la'arafi ta cewa fa asrifu ana ya ta ladina takabbaru na fil bil haqqi wa yara kullu ayatin la yu'minu biha wa yara sabila rushdi la yattakhidhu sabila wa yara sabila ghayra yattakhidhu sabila to in Allah ya ɓadda mutum sai nuna wasu kyakkyawa mummuna ne mummuna kyakkyawa ne ƙarya gaskiya ce gaskiya ƙarya ce kaga nan sun ce abinda suke yi nan na munafirci ba ɓata ƙasa bane shine kyakkyawa gyara ne ala innahum mufsidun Allah ce ko kaɗan ba su sani bane in ba su san ɓanna ba abinda suke yin nan ka faɗaka ka ji shine lalle ainihin ɓanna walakin la shuruna ma su basu gane ba da yake su munafikai ne
wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anuminu kama amana as-sufaha ala innahum hum as-sufaha ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون إذا أمس نسيها an gane halin da suke ciki bakinsu ɗaya ne da kafirai mahaɗansu ɗaya ne da musulmi ta ce don Allah ku yi kyakkyawan imani man na gaske ku daina sa mutane cikin shakka wannan ai zai sa mutum shakka ku yi imani mai kyau kamar yadda mutanen kirki suka yi imani a nan ashe dole a fito da fannin usul in ba haka ba qur'ani ba zai ganu ba sannan hadisi ba zai ganu ba saboda haka ne imamu shafi'i ya fito da fannin usul nan wannan ana kiransa al'amu المراد بالخصوص تشيد نفر كن دوكا ran wai zaki lam aminu kama amanan nasu ku yi imani mana kamar yadda mutane suka yi imani kaga nan mutane ba kamar na farko bane da yace wa minan nasi waɗansu daga cikin mutane munafikai sai amma nan a ce ku yi imani mana kamar yadda mutane suka yi imani yadda mutane suka yi imanin nan ai su ma wanda ake magana da su mutane ne kafiran ma da suke kowa wajen su mutane ne amma shi dole ne ashe al'amul muradu bihil khusus ku imani kamar yadda mutanen kirki suka yi imani kama amanan nasu kalu sukan amsalta anuminu kama amana sufaha tabbi ya za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani shi manan wawaye a wurinsu wai gemu yaya zai yi ya bi gemu ya sallama lamarinsa a hannun gemu sai abin da wani mai gemu ya ce za ka yi da kai da ranka da iyalinka da mutuncinka da komai ka sallama hannun wani sai abin da wani ya yi da kai ai ka zama wawa kenan wai sallama wa manzon Allah din nan cewa sai abin da ya ce shi za a yi wai wauta ne ya dattijo zai sallama wa dattijo sai abin da aka yi da kai kai kenan sai abin da aka ce ka yi daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana sauraron me annabi yace shikenan abin da yace ayi shi za a yi abin da yace a bari shi za a bari ba tambaya sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce ma ataykum rasulu fakhuzu wa ma naykum an fantahu manya manyan al'amura na mamaki suna faruwa a irin wannan wani mutum ana kiran sa'ad zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shi mummuna mutane laraba ba su cika son mummunan mutum ba sai da ya wata takwas bai samu dama ya zo ya kwanta gaban manzon Allah ya gaishe ba da ya zo sai ana tattarewa ana tattarewa ana tattarewa ana hana shi da gaban manzon Allah sai da sai ya samu fiska ya samu kowa wuf sai zai ya duka gaban manzon Allah ya gaishe shi ita ya rasulullah yanzu munin nan na ko zai bar ni in shiga aljanna sai ya ce a kai ba musulmi bane ce ni musulmi ne a garin nan ma yanzu wata na takwas ban samu yin fiska da kai ba sai yanzu din nan tattare ne ake yi saboda muni na yace bari ka gani nuna maka ma alamar muni ba zai hana shiga aljanna wa mumini ba jama'a garin nan yau wacce yarinya ce tafi kowace yarinya kyau a garin nan sai aka ce aka yi tunani aka ce aka kyarwa ne dai yau cikin balagagun yan mata ba kamar ta a garin nan annabi ya ce kai a gaya maka inda kofar gidansu yake ka je ka buga kofa ka ce na ba su na ba ka su wance na ba da ita na ba ka ita kuma ka je wajen sirna usmanu karbi dirhami ɗari ka je wajen abdurrahman bin auf ka ce ya baka dirhami ɗari ka je wajen wani ya baka dirhami ya kiga masa sahabbai da za su ba shi dirhami ɗari ɗari maza ka je ka shiga kasuwa ka yi kayan angwanci da ya je ya buga goma aka leko yarinya ce ta leko ta leko ta wanne ke sallama da mai gidan ya leko ya ga mutumin da ake tattara kai lafiya ta manzo Allah ne ya aiko ne ce ya bani yar ku mai suna wanda karkewa annabi ƙarya karkewa annabi ƙarya sai yarinya ta ce baba wallahi ka yarda da maganar manzon Allah wallahi in ka saba yanzu nan Allah zai aiko a zazzage mu Allahu akbar ka yarda wallahi ka yarda a'a ba gaskiya bane ba gaskiya bane yaushe ya ga manzon Allah har manzon Allah ya ga masa haka to sai Sa'adu ya koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya durkusa ya mayar masa ai sun ce ba gaskiya nake faɗa ba maza maza sai mai gidan ya bi shi a guje saboda yarinya su ta matsa da je gaisuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce me zaka gaya mini na aiki mutum na ba shi yarka ce baka yarda bace wallahi ya rasulullahi da mu da rayukanmu da matanmu da ƴaƴanmu da komai namu wallahi na karfiyar da kai wallahi ina ce ba haka akai ba to shi na ba shi ta shi ke ya rasu an gama shi ke sai aka ba shi ɗarurukan na ya je har hada ya shiga kasuwa zai kashe kayan kayan angwanci sai ya ji ana buga tambari za a tafi yaƙi sai ce kai kayan angwancin me shi ya sayi garkuwa ya sayi kayan yaƙi shi ke sai ya hau doki sai ya tafi ya yi wani naɗi da kyar ake ganin idonsa yana yaƙi yana yaƙi manzo Allah ce wannan wani irin jarumi ne muka samu sabo ce ai suka ce ai angon ka innan ne ya rasulullahi angon nan naka ne sa'ad angon ka ne shikenan sai ya shahada ya shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo za a yi masa janaza manzo Allah na ce Allah sarki kaga suna yi masa rowa ƙyar yarinya guda ɗaya gashi matan aljanna suna rige rige akan haka manzon Allah yake da mutane da rayukan mutane don Allah ya riga ya sayi mu inna Allah hashtare min almu'min anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna duk wanda yace shi mumini ne fa to sani Allah ya sayi ransa da dukiyarsa duk ba nasa bane kayan Allah ne za a biya ka da aljanna ko yanzu kake son aljanna za a baka amma ajalinka ne kawai ake jira ba inda za a kawo ta ne duniya da an biya ka ba bashi bane ba wurin ajiyewa ne ko ba ka son mutuwa ka tafi yanzu ka samu to in Allah ya sai kaya wa zai karba masa kayan a duniya in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam to shine kafirai suke cewa da munafikai suke cewa to wa zai yarda kana dattijo ka sallama labarin ka hannun wani mutum sai yadda ya da kai wannan ai wauta ne anuminu kama amana suha yanzu mu yadda mu imani mu sallama kamar yadda wawayen dattawa suka suka mai da kansu wawaye komai nasu wai sai abin da aka yi da su Allah ya ce ala innahum husufa haka ne ai waɗannan dattawa ba wawaye bane waɗanda suka ƙi sallamawa manzon Allah su ne wawaye wanda ya sai da kayansa aka ba shi cek na gaskiya da wanda ya sai da kayansa o masu 419 ake cewa bai da ko anini to su lokacin da duka ƙi sai da kayanka o manzon Allah to shedan ya saya to wanda shedan ya sai kayansa wanda bai da komai lahira sai wuta da wanda annabi ya sai kayansa Allah ne ya sai annabi ya karba wane ne wawa kai wanda ya sayarwa shedan shine wawa saboda haka Allah ce ba sahabbai su ne wawaye ba munafukai su ne wawaye wanda suka sai da kansu suka sai da kansu wa shedan da su da kayan su duka الشيطان يدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يدكم مغفرة من الفضل والله واسع أليم الله يا الكوري zai biya kowane guda ɗaya goma ko ɗari bakwai shaidan ku bai da ko anini a lahira bai da komai a lahira to ka sayarwa Allah manzo Allah ya karba shi ne hankali ko ka sayarwa shaidan auzu billahi saboda girman da suke da su ma su sahabbai manyan sahabbai guda hudun nan shehu mu shehu ran kaula yana cewa ku duba ku ga darajar da Allah ya ba waɗannan manyan sahabbai har alqur'ani nan da aka zo bude shi sai da aka soma shi da makamomin su muttaqina dai makamin sai na abbakar ne shi aka saukar da ayar ayar wa yatajannabu al atqa allazi yuti malu wa tazakka saboda shi muttaqina kenan allazi la yu'minu bil ghaibi amirul mu'minin kenan ne randa ya musulunta aka saukar da ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin wa yuqimuna salata matsayin sai na usman kenan shine aka saukar da aman wa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzuru al-akhirata wa yarju rahmat rabbi sallah kenan sannan sai na ali shi ne lokacin da aka saukar da allazina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda suke ba da sadaka a bayyane da a ɓoye cikin taro da mutum shi kadai to waɗannan Allah ya aje musu lada a wurinsa babu tsoro gare su ba bakin ciki sai na ali ya je ya san aikin da zai yi a biya shi dirhami guda hudu da ya zo dirhami ɗaya sai ya ba da shi cikin taro dirhami ya ba ɗaya da ya ba da shi shi kaɗai dirhami ɗaya ya ba da shi a ɓoye dirhami ɗaya ya ba da shi a bayyane shikenan ya gama waɗannan halaye guda hudu duka saboda haka da aka zo buɗe ƙura sai aka sa sunaye sunaye su da farko kuma yace mana har yanzu in ka duba za ga la ilaha illallah la ilaha illallah kalma um, harafi goma sha biyu ne muhammadu rasulullahi harafi goma sha biyu ne abubakar as-siddiq harafi goma sha biyu ne umar ibn khattab harafi goma sha biyu ne usman ibn affan harafi goma sha biyu ne ali ibn abi talib harafi goma sha biyu ne to wanda suka zama haka a wurin Allah wanda ya ce musu wawaye ba shine wawa ba ara inna musufa walakin la ya'lamun amma duk da haka su ba sani ba bismillah
وإذا قيل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واتو مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إن سنكوما وجن مؤمني سكنتي آمنا من إيماني كما يتذكر إذا فرقوا آمنا بالله باليوم الآخر وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إن سكت هذا مؤمني سلسة مؤمنين سن إيماني وإذا خلوا إلى شياطينهم أما فإن سكت كيف أنت daga su sai shaidanun nasu wato kafirai manyan kafirai koko yahuda daga su sai su ba wani sai ce inna ma'akum inna ma nahnu mustazi'un mu muna tare da ku muna tare da ku wa'ancan hankalinsu ne muke wasa da shi muna wasa da hankalinsu ne don su su yadda mu huta da da, da abin da suke wa waɗanda muna tare da ku inna ma nahnu mustazi'un muna muna wasa ne da hankalinsu الله يستهزئ بهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون هكني في تواسا da hankali da muminai dai Allah zai rama wa muminai wannan wasa da hankali da suke wa muminai Allah zai rama musu wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun zai ja kwanansu a cikin wannan girman kai nasu da suka ce ba za su sallama ciki da baiwa wani mutum ba ya amahuna ya zama suna kaiwa da kawowa wato aman makanta ne na ido amahun makanta ce ta basira in basira ta ɓace mutum ya makance wajen basira to sai a ce ama- amiha ya makance ta wajen basira ya amahun in ko ya makance ta wajen ido a ce amiya ya makance shi wannan ita wannan zuciya da ake ambato fi qulubihim marad fa zadahum Allah marada ah, wannan ainihin naman nan da yake cikin kirji shine zuciya da larabci to amma ainihin wannan zuciyar ba ita ce zuciyar da ake nufi mai kunsa imani din ba shi dan adam din abu biyu ne aka cusa aka hada suka zama mutum da rai ne wanda aka ɗauko shi daga fadan Allah da wannan jiki wanda aka tattara kayan abinci da kayan abin sha aka tace aka yi maniyi da gudan jini ya zama nama aka cusa rai ɗin a ciki to shi wannan rai shi ma duk abin da wannan jikin ke da shi shi ma rai yana da shi jiki akwai kunne akwai ido akwai harshe akwai ƙafafuwa akwai hannaye shi ma wancan jikin na ɓoye yana da waɗannan to kamar yadda wannan jiki yake samun rashin lafiya ido ya makance kunne ya kunne ya kurunce baki ya zama bebe hannaye su zama ba sa iya motsi ƙafafuwa su zama ba sa iya motsi shi wancan jikin ma abin yakan same shi idan ka ga mutum an yi kiran sallah ya kasa tashi yau gobe jibi gada har shekara har shekaru to ka san ya zama gurgu kafafuwansa sun mutu hannayensa sun mutu na can ciki din sannan in an gaya masa gaskiya baya ji wancan kunne ya mutu in an masa wa'azi baya ji wancan kunne ya mutu in an nuna masa gaskiya da ikon Allah idonsa bai gani ba wancan idon ya mutu to haka dai in an ce ya faɗi gaskiya harshen sa bai iya faɗi to ya bebance kamar yadda zai zo gaba summun bukumun umyun fahum la yarji'un to wancan zuciyar take ciki cikin wannan wancan jikin na ɓoye to ita ake magana ita ce mai kunsa imani ita ce mai kunsa kafirci domin ko da masu dasa zuciya din nan da suke da shi zuciyan an jefar to ka- ya kunna idon mota yana gudu yana gudu kenan sai aka ɗauki idon mota fitilan mota sai ta mutu da ta mutu nan bai san kwana ba bai san inda aka yi barauniyar hanya ba bai san inda aka ɗauke gada ba yadda suna gudu an ɗauke ido duhu ya dawo me zai faru halaka ko da ya bugi dutse ko da ya faɗa cikin rami ko ko ya bugi itace ko ko ya faɗa cikin wani wani wani kwalabatin da da aka so mu aiki ba yi ba, ko wani gadin da aka so mu aiki ba yi ba shine masalun ka masallin sauka da naran falamma aba'an ma haulahu lokacin da wannan idon mota yake da haske yana gudu yana ganin hanya falamma azar ma haulahu zahaba Allah bi nuri sai Allah ya dauki hasken wa tarakahum sai ya basu fi zulumatin a cikin duhu la yusiruna ba sa gani anan allazi wato mawsuli ne shi ko mawsuli yana daukan mufradi yana daukan jam'i yana daukan muzakkari yana daukan muannasi masaluhum ka masalil ladhi istawqada allazi istawqada allazi wato mufradi ne istawqada mufradi ne falamma azan ma haulahu mufradi ne ذهب الله بنورهم جمعي لأنكم معنى الذي بلفظ الذي بقى وتركهم معنى الذي بلفظ الذي با في ظلمات لا يبصرون معنى الذي بلفظ الذي با كما يبدو كرنتو بايا ومن الناس من يقول آمنا من لفظ من شيما موصولي ne yana karɓar mufradi yana karɓar jam'i yana karɓar muzakkari yana karɓar mu'annasi man ya ƙulu ya ƙulu ya koma lafazin man amanna ya koma ma'anan man kamar haka ya zo a nan ɗin ma istauƙar naran فلما أضاء ما حوله ذهب الله ألا يدعوك بنور هكذا وترك مسيح بس في ظلمات أتكن دفاي لا يسرون باسا جني
صم بكم عمي فأم في كده صم بكم عمي فهم لا يرجعون su waɗannan kafirai sun mun kurane ne an liƙe kunnensu na ciki na ciki can na ruhi wato na na ma'anan zuciya ba na jiki ba bukun bebaye ne kuma wato an an riƙe harshensu na gaskiya na ma'ana ba na hissan ba wannan namun harshe ba summun bukumun umyun ko makafi ne an liƙe idon su na ma'ana ba wannan ido mai gwaggwalawa ba domin a can mun ji suna magana da mutane suna ce amanna billahi wa bil yawmil akhir wannan magana ne wa hum bi mu'minina to suna jin magana suna karban magana suna mai da magana kaga nan ashe su ba summun bane wajen zahiri ba umyun bane ba bukumun bane amma a cikin na ma'ana na wancan zati da yake cikin wannan jiki shine ya makance ya kurumce ya bebance fahim la yarji'una ko abin mamaki tun da kaga kayi kai ka sai kaya kana tsammanin mai kyau ne da ka zo gida ka bude sai ka tarar da babu an yi maka ya ake kiran abin ko wannan me zai sa ba za ka mayar ba fahim la yarji'una kamar mana ka ce shi kenan na dawo da da dalala a bani hudana da ya sai da shirya ne ya sai bata to lokacin da ya ga batan nan ya cuce shi tun da yake ba a riga an mutu ba ya mai da kayan bata mu ne kai ga kayan ku ku bani shirya na fa mu la yarjuna ma duk da haka ba su mayar da kayan sun koma cikin shirya ba Allahu akbar
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هذر الموت والله محيط بالكافرين
أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هذر الموت والله محيط بالكافرين شيء القرآن وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين شرياني رحماني قمومني هدى للمتقين شرياني كما سؤال الله أما وجن كافرين وإنه لحسرة على الكافرين كاين نداماني كافرين ونزل القرآن وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وجن كافرين كم أثاراني Allah ce bari mu buga muku wani misali kuma har yanzu misalin mutane ne aw ka sayyidun min as-sama'i fi zulumatun wa ra'dun wa barq yatamu asabi'un fi adanin min as-sawa'iq hadha al-maut wallahu muhitun bil kafirin ko kuma ka buga misali shi wannan alqur'ani da yazo hadiri ne mamako ne mai zuban mai zuba ruwa wanda kowane mai rai yana neman sa ko ba shi da gona fi zulumatun wato wannan hadiri ya zo ne da daddare ga duhun hadiri ga duhun dare wato an misalta alkur'ani da hadiri an misalta kafircinsu da wannan duhu fiye zulumatu da abubuwan da ba sa ganewa wa ra'adun da da wa'idi na ko da ake musu fubashirhum bi azabin alim fubashirhum lahum azabun alim bima kanu kazzibun lahum azabun azimun ana ana ce za ku gamu da azaba mai girma azaba mai radadi to wannan shine ra'adu wa barqun to wani lokaci ko sai a haska musu sai su gani kamar yadda can wa zalibul ladina amanu qalu amanna din nan sai su ga kamar warkiya an haska kamar da gaske in an yi sallah a yi da su in an faɗi la ilaha illallah a faɗa da su kaga nan an samu haske kenan irin na farko da warkiya ta warga kenan waradu barq يسألون أصابعهم في آذانهم من السواجي واللوكة إن أنت ولم أذاب أليم إن ولم أذاب أزيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وقرص سيسي كما هكا ستوش كل ناس سرقة إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها كي أي زيادة يسانيم كي كأن دانا برطاهي ba don na dage na yi haƙuri ba da na rubuta kafircin tun kai jiya kan ya same ni wai ba don ya dage ya yi haƙuri da ya rubuta kafircin su jiya wai saboda wa'azin da ya jin nan kai ya ratsa shi to wabar kenan ya tsara sabiyar fi azanin min sawaiki wannan sai su mai da wannan irin wa'azi gargaɗi mai shiga zuciya sai su mai da shi kamar tsawa su toshe kunnensu don kar su ji shi ma لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون كركو يدكو إن كنا جن القرآن من الناس فذات بر أدينكم كركو يدكو جن القرآن إن سمع القرآن هو كتاد مريوي دون كر أجي كتاد مريوي كر أجي إن كنا يدا كنا جن مغانا فذات جوية ذاك جوية كبيسو saboda haka ne ma ubangiji da hikimarsa sai ya kawo su alif lam mim din nan alif lam mim re ta sin mim he mim he mim ayin sin kaf kaf ha ya ayin sa ta ta ina yin larabci ga wani abu ko menene kaf ha ya ayin sa da ana yin larabci ne da ha da da sin mim menene kuma he mim ayin sin kaf suke sai hankali ya sake juwowa suka rabu da wancan shawara na cewa wal gauzi rabu da su in karatun ku samu ruwoyi kar a ji to sai aka shigo da wannan abin da yake ba da mamaki wannan ko larabci ne wannan ko menene su mai jawo hankalin su je sauraro abin da ake faɗan to auka sayyidin min as-sama'i fi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahu fi adhanihim min as-sawa'iqi hadara al-maut wallahu muhitun bil kafirin su dai Allah ya kewaye su ta ko ina a hannunsa suke suna kane ne a hannun Allah su kafirai wannan ko misali wa inna la hasratun al kafirin dai wa nadzul qur'an wa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalim illa kafaran misali kawai mutane ne iri biyu wa'annan sun gyara gonakinsu suna sauraron ruwan damuna sun gyara rumbunansu sun jinka na ɗakunan kwanansu da rumbunansu komai sun shirya gona da gyara sun shirya gida ana sauraron ruwa ko kuma nagari ne sun zuba shinkafarsu a fito da masararsu da sukarinsu duk a fito wa'annan ku ba su gyara gona ba ba su gyara ɗakuna ba sukarinsu na waje ba leda ba tamfol gishirinsu na waje ba leda ba tamfol ɗakunansu an yi ratta ba buga kwano ba sai aka je roƙo ruwa tare da su gaba ɗaya shi in ruwan ya zo kan wane ne asara ta zo masa wane ne alheri ya zo masa wa innahu la hasratun alal kafi ne kenan wan alqur'ani ai ai bala'i ne wa kafirai nadama ne ga kafirai to daga wajen alqur'anin ne ko daga wajen wanda bai shirya ba to ai kullum suna roƙon Allah Allah ya kawo annabin ƙarshen zamani Allah kawo annabin ƙarshen to ga annabin ƙarshen zamani ya zo Allah ya kawo annabin ƙarshen zamani Allah ya kawo annabin ƙarshen zamani ruhu mai tsarki yana zuwa to ga shi ya zo amma ba a shirya masa ba ba a yi rabta ɗakuna ba ba a sa sukari a cikin sito ba ba leda ga garin faki da garin alabo duk a fili ba wurin kwana da zafi ya sa ana kwana a cikin ɗakunan ba daga rabta sai ba kwano ɗin to da ruwa ya zo alheri ya zo to ta wurin waɗannan ɓangaren wanda su yawa ba sharri ne ya zo wa inna la hasratun ala al-kafirin ba daga wajen qur'anin bane wajen su ne wanda ba su da shiri ne bismillah يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم إن الله على كل شيء قدير shi wancan direba da muka buga misali da shi mai gudu a cikin duhun dare amma fitilan mota da haske sai fitilar ta ɗauke hasken ya ɗauke to kuma yanzu gashi an dawo da cewa ya kazul barku ya tsaba saram kullama a za'ala mashaufihi to sai fitilar tana mutuwa tana dawowa tana mutuwa tana dawowa in fitila ta dawo ya yi tafiya in ta mutu ya tsaya kullama a za'ala mashaufihi munafukai in ana maganin alkur'ani ana faɗin abin da yake daidai da hankalinsu suna cikin yarda da an iso inda wasu yarda ba kafircinsu sai ya tashi a cikin zuciyarsu wannan kan suna leƙa ko za su ga abokansu wannan kan ba yarda da shi ba wa za wani rasuwatu wa za wani yara ba bu labari kalli yare kun min hadin sun man sarrafu sarrafa Allah ƙulubin biyan min ƙamun lafi suna kallon juna in sun ji wani abun da ba su yadda da shi ba yanzu wa zai yadda da wannan wa zai yadda da wannan wa zai yadda da wannan suna kallon irin waɗanda su yadda ba suna cikin fadan manzon Allah suna daga ido ko za su ga irin su suna magana da ido to wai za a zama alaihim kamu idan duhu ya zo na kafirci sai su tsaya in haske ya dawo na na cewa inna ma'akum ah, amanna billahi bil yawmil akhir su dan taba tafiya to haka direban yake tafiya a dauke wutan mota a dawo da wutan mota in an dauke wuta ya tsaya in an dawo da wuta ya taba tafiya to haka munafukai suke walau sha Allah Allah ce walau sha Allah da ya ga dama da zahaba bi sam'ihim wa afsirihim da ba ya ce summun bukumun umyun ne ba ga ido yana ganin hanya yana ganin mutane amma baya ganin gaskiya ga kunne yana jin maganar kowa da kowa amma bai bai yarda da maganar Allah da Annabi ga baki yana faɗin kowa amma bai iya faɗin la ilaha illallah Allah ce da na ga dama ba wai idon ɓoye da kunnen ɓoye ɗin ba da idon bayyanan da kunnen bayyanan ma da na liƙe su da za bi sami inu absiri inna Allah domin shi Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in wato kamar an ce direban nan da yake tafiya in an ɗauke wuta ya tsaya in an dawo da wuta a fitilar motarsa ya yi tafiya Allah ce da na ga dama idon direban ma sai in ɗauke shi gaba ɗaya kuma in liƙe kunnensa ko an dawo da wuta ina zai ganta
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون القرآن كنا ينزي من الشنفطة شند مكتي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya nuna mana hidaya yadda shiriyar take kuma ya nuna mana dalina yadda bata take kuma ya nuna mana yadda fushi zai samu mutum to yanzu zai tattara ga baki ɗaya ya kira mu gaba ɗaya da mu musulmin da kafiran masu littafi da kafirai marasa littafi da masu tsafi har da wanda suka ce ba su da Allah duk zai kira mu gaba ɗaya cikin suwan ya ayyuhan nasu ya mu mutane gaba ki ɗaya domin a cikin wannan suran ne ake ɗaukar duk abubuwan da suke cikin alkur'ani gaba da baya ana karantawa to yanzu zai kira mu gaba ɗaya ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane wani lokacin Allah zai kira mutane yakan kira su da ya bani adama to yawancin wannan kira yana yi ne don ya faɗakar da mu gaba da shaiɗan ya da babanmu Adam, duk ɗan halal zai yi gaba da mai gaba da ubansa. Tun yace ya bani Adam ɗin nan, to ka tuna fa kai ɗan Adam ne ka ji abin da shaiɗan ya yi wa ubanka Adam, in kai ɗan halal ne to shaiɗan fa afa tattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bisa lizzalimina badala maƙiyinka maƙiyin ubanka da uwarka shi za ka ɗauka ka bar ni amma ku kai mugun canji kai zalunci tun ya ce ya bani adama ɗin nan ya kira da ƴaƴan adam yana tuna mana ne Allah ta abudu shedan kar ku bi shedan gafar sharrin da yawa ubanku kuma zai faɗi sharrin da da da yadda ya faru tsakanin uban namu adam da uwar mu hawwa'u da shedan ɗin to duk ɗan halal zai yi gaba da mai gaba da ubansa saboda haka a nuna gaban da shaidan yake yi da ubanmu mu din ma gaba yake da mu to kar mu mai da shi masoyi tunda makiyin mu ne makiyin ubanmu ne ya taɓa faruwa a waɗannan shekaru na baya da suka wuce wani shugaban wata gwamnati a wani ɗan ɗan uwansa ya dawo daga amerika ya gama karatu sai ya bashi babban matsayi a cikin gwamnati sai ya je ya gaya uwarsa ya ce an bani matsayi kaza dan banza mara zuciya wanda ya kashe ubanka don ya baka matsayi sai ne ya ce kada shi ya kashe ubana shi ya kashe mana ya ce a zan kashe shi sai ji ya harbe shugaban kasar to dan halal lalle zai yi gaba da mai gaba da ubansa to shedan yana gaba da uban mu adam yana gaba da ubangijin mu Allah mahalicin mu halicin iyayen mu da kakannin mu da sama da kasa ya kamata mu ittakhizu aduwan mu mu rike shi abokin gaba يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون تزو كمان كبان أنكرنتا سورة آل إمرانا أتفي وأن آيوي أنكرنت سورة آل إمرانا أقبا أن جاوس آيوي لغا تكين سور سورة الفاتحة daga nan kuma yanzu an soma yayon nasu suratul nisa za a shiga ita za a karanta kamar wani lokaci kaɗan yayon nasu taqu rabbakum ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku allazi khalaqakum wallazina min qablikum wanda halicce ku ya halicci iyayenku da kakanninku in kun ji tsoron sa din nan la'allakum tattaqu rabbakum allazi khalaqakum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum ku bauta wa ubangijinku ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun za mu ajiye nan sai gobe Allah kai mu Allah ji kan mu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah saka wa shehunan mu da alheri Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka na sallallahu alaihi Allah dauka musulunci Allah karya kafirci Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a kasar mu Allah ya kiyaye addinin mu da imanin mu da kasar mu albarka na sallallahu alaihi Allah hada kan mu lalata musulmi ta da mata rayu da matattu masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatunmu da bukatun su albarka nan sallallahu alaihi wasallam fatiha salatul fatiha الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله